الحمد لله على نعمته التي لا تعد ولا تحصى الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي خلقنا من العدم ورزقنا من النعم ودفع عنا النقم اللهم لك الحمد حمد الحامدين ولك الشكر شكر الشاكرين لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه اللهم صل وسلم على هذا النبي الامي وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله وحقيق على العباد ان يشكروا الله تعالى على ما هداهم لدينه وعلى ما علمهم من شرائعه وشعائره وعلى ما وفقهم من تعظيمها وأدائها فإن الهداية نعمة والعلم نعمة والتوفيق للعمل نعمة وكل نعمة تستوجب الشكر فالشكر عباد الله أعلى منازل العابدين وعبادة الله تعالى تكون بالشكر على نعمه والصبر على بلائه فالدين صبر وشكر والمنتفئون بآيات الله تعالى هم الصابرون الشاكرون كما قال جل وعلا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور والشكر عبادة عظيمة تتضمن الرضا بشرع الله تعالى وقدره وقد جعل الله تعالى الشكر هو الغاية من خلقه وأمره قال جل وعلا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وأخبر الله جل وعلا أن المقصود بالتقوى شكره فقال جل وعلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون وأخبر سبحانه وتعالى أنه إنما يعبده من شكره ومن لم يشكره فليس من أهل عبادتي وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون والإنسان أي إنسان إما أن يشكره وإما أن يكفر ولا ثالثة بين الاثنتين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم علي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai makajin kowa da komai wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka na zahiri da na batini ya Allah muna gode maka bisa ni'ima ta musulunci da ni'ima ta lafiya ya Allah muna gode maka gode da bata da iyaka muna kuma shaidawa kai kaɗai ka cancanta abauta maka baka da abokin tarayya a cikin sunayenka ko siffofinka haka nan baka da abokin tarayya a cikin ayyukanka muna kuma shaidawa kai kaɗai ka cancanta abauta mishi mun kuma shaida mun sakankance farin jaka da babba ɗan abdullahi annabi muhammad wanda ka aiko ya zama rahama ga duniya bawanka ne manzonka ne ya Allah ka yi salati da sallama ga wannan babban annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya ka kuma yi wannan salati ga duk wanda ya bi tafarki irin tasu da kyautatawa har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma mu sani ya zama wajibi akan duk mai imani ya gode wa Allah subhanahu wataala bisa ni'ima da ya masa ni'ima mafi girma ita ce ni'ima ta shiriya da ya shiryar da ka ya halicce ka ya ɗora ka akan tafarki na addini tafarki na tauhidi tafarki na imani tafarki na musulunci ba wai dabaranka bace ba ba wayonka bane ko iyawanka rahama ce ta Allah da falalan shi ya zaɓe ka ya sanya ka daga cikin musulmai lalle wannan ni'ima ce mai girma da ya zama wajibi ka gode mishi akwai wanda yana nan ya fi ka ilimi ya fi ka wayo ya fi ka dabara amma Allah bai masa wannan gata ba kai Allah ya zaɓe ka to bisa ga wannan zaɓi ya zama wajibi ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya halicce ka musulmi ya baka ilimi na gane addini na sanin dokokin shi ya kuma maka muwafaka ya maka gamunkatar ta hanyar girmama wannan addinin da kuma sauke nauyin da Allah ɗora maka na wannan addini. ‘Yan uwa, ni'ima ta shirya babban ni'ima ce, ni'ima ta ilimi na addinin ita ma ni'ima ce mai girma, sannan kuma ni'ima na taufiki da muwafaka daga munkatar da dace, kai wa Allah ibada a cikin addinin wannan ma ni'ima ce. Saboda haka ya zama wajibi, mu gode wa Allah, mu sani godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin mafi girman matakai na masu ibada bayan Allah mu sani cewa bauta wa Allah tana ainihin kasantuwa ne da ainihin gode masa a bisa ni'imomin da ya maka da kuma haƙuri akan dukkanin irin jarrabawan da ya maka addini ya ginu ne akan haƙuri a lokacin jarrabawa da kuma godiya a lokacin ni'ima za mu fahimci wannan cikin faɗin Allah maɗaukaki ya ce ina fi zalika la'ayatin lalle cikin waɗannan ababe da Allah ya bada labari akwai ayoyi akwai ababen ɗaukan izina da wa'azi likulli sabbarin ga dukkanin mai haƙuri a lokacin jarrabawa a lokacin ibtila'i a lokacin tsanani shakur mai kuma yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin ni'ima ‘yan uwa masu girma godiya ga Allah subhanahu ta'ala ibada ce mai girma wacce ta hada yarda da sallamawa ga dokokin Allah da kuma kaddarawan shi na rayuwa shi sa Allah subhanahu ta'ala ya sanya godiya ta zamo gaya wani mataki na ƙarshe a cikin ibada Allah ya gaya wa annabi da sahabbai alaihi salatu wassalam yace wadhkuru putina ya ku waɗannan sahabbai masu daraja ya ku waɗannan almajiran manzan Allah alaihi salatu wassalam masu daraja masu girma Allah ce ku tuna a lokacin da kuke ‘yan kaɗan a makka ba ku da yawa kuna kuma masu rauni a ban ƙasa kafaran makka sun fi ku ƙarfi kafaran duniya sun fi ku ƙarfi ga farisa ga rum kuna makaskanta kuna ma cikin tsoro da firgici da razami kar waɗannan kafuran su muku kwam ɗaya su gama da ku amma fa'awakun Allah ya ba ku ainihin matattara ya mai da ku madina ya rufa muku asiri wa ayyadakum bi nasri ya kuma ƙarfafe ku da taimakon shi a lokacin yaƙin badar duk da ba ku da yawa ya ba ku agaji da taimako kuka tarwatsa kafirci a wannan lokacin wa razaqakum min at-tayyibat sannan kuma Allah ya azurta ku da ababe na halal kayan more rayuwa na dabbobin ni'ima da dabino da ke madina da kayan marmari kala-kala Allah ya azurta ku da shi ya kuma azurta ku da ganima a lokacin yakin badar to bisa ga wannan abin da Allah ya muku yayi shi ne la'allakum tashkurun dan ku zamto masu godiya ku gode wa Allah subhanahu wataala shi yasa Allah da ya magana akan alwala ya magana akan taimama ya magana akan wankan janaba a ƙarshe sai Allah ya ce Allah ba yana nufi ba ne ba don ya ƙuntata muku a cikin addini don ya ce ku yi alwala ko ya ce ku yi wankan janaba ko ya ce ku yi taimama a'a Allah ya sanya wannan doka ne kawai li tahirakum don ya tsarkake ku daga zunubi zuwa gafara daga najasa zuwa tsarki walitimma ni'matahu alaikum dan kuma Allah ya cika ni'imar shi akan ku la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya dan ku gode wa Allah subhanahu wataala Allah ya sake bada labari a wata aya ya nuna cewa ai takawa ma gaba ɗayan shi yana haɗe ne da gode wa Allah in dai kai mai takawa ne to ka zanto mai yawan godiya yace washkuru lillahi ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum iyahu ta'budun washkuru lillah ku gode wa Allah fattaqullaha ku tsare dokokin Allah ku ji tsoron Allah la'allakum tattaqun dan ku zanto masu aini la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya ga Allah dan ku zanto masu gode masa Allah subhanahu wata'ala a wannan ayan sai hada takawa da kuma godiya fattaqullaha la'allakum tashkurun ku tsare dokokin Allah ku ainihin sanya shamaki da kariya tsakaninku da sabon Allah ku sanya kariya tsakaninku da duk abin da zai kai ku zuwa ga fushin Allah zai kai ku zuwa ga wutan jahannama la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya Allah ya bada labari cewa ai masu bauta masa masu ne masu gode mishi duk wanda bai gode mishi ba bai daga cikin ahalin da suke masa ibada ba daga cikin ahalul ibada ba daga cikin masu bautan Allah Allah ce ya ku masu imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga ababe na halal da muka azurta ku da shi a ban ƙasa idan ka duba ababen da Allah ya halatta mana ba wanda isa lissafa su in ce ka lissafa ababen da suke abun sha na halal ba za ka iya ba wani ma baka san shi ba an ce ka lissafa ababen da ake ci na halal ba za ka iya ba ko na kasan kuma akwai abin da baka sani ba kuma halal ne amma an ce ka lissafa abin da ke haramun za ka iya ababen da ke haramun na sha shi ne ka duk abin da zai bugar da mutum sai ka ce haramun ne duk abin da yake najasa ne sai ka ce haramun ne duk abin da ke nassi ya zo a kan shi ko da akwai sabanin najasa ne ko ba najasa ba kamar shan jinin dabbobi ka ibi jini ka sha wannan haramun ne da nasin Qur'ani to shi sa ababan da Allah ya halatta suna da tarin yawa Allah ce kullu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dukkan dangin ababai na halal wanda Allah ya halatta muku ya kuma azurta ku da shi yace washkuru lillahi ku gode wa Allah bisa wannan ni'iman yace in kuntum iyyahu ta'budun in dai kun kasance shi kuke bautawa idan shi kuke bauta to ku gode mishi amma in ba shi kuke bautawa ba to sai ku gode wa wani shi a wata aya daban sai Allah ya ce faftago inda Allahi rizq ku nemi arziki a wurin Allah shi kadai ke azurtawa shi kadai ke talautawa babu wanda yasa a duniya ya azurta ka in ba Allah ba babu wanda yasa kuma ya hana ka arzikin matukar Allah ya baka kowane ne shi komai kiyayyen shi komai adawan shi komai munafuncin shi in Allah ya kaddara sai kai arziki sai kai in kuma Allah ya ce ba za ka yi arziki ba ko a cikin me za a saka ba za ka yi arziki ba sai ce to famta go inda Allah rizq ku nemi arziki a wurin Allah shi kadai wa abuduhu sannan Allah ce ku bauta mishi washkuru lahu ku kuma gode mishi ilaihi turja'un gaba ɗayan ku wurin shi za ku koma zai kuma muku hisabi zai tambaye ku ranar gobe kiyama bisa ni'iman da ya muku karama ce ko babba dan adam kowane ne shi Allah ya kasa mutane gida biyu in ma ka zanto mai godiya ga Allah ko ka zama mai ainihin butulci ga Allah yace inna hadainahu sabila lalle mu in ji Allah mun shirye da shi ɗan adam tafarki madaidaiciya tafarki na gaskiya in ma shakiran in ma zanto mai godiya ga Allah ta hanyar masa ɗa'a, wa in ma kafura in ma zanto mai butulcewa Allah mai kuma kafircewa Allah babu na uku a cikin duniya gaba ɗaya Allah kasa mutane gida biyu in ma shakiran wa in ma kafura wa hadainahu al-najidain hanyoyi ne guda biyu in ma ka bi hanyar godiya ga Allah in ma ka bi hanyar ainihin butulci da kuma kafircewa Allah ga duk wanda ya karanta alkur'ani da ainihin kyakkyawan fahimta zai fahimci qur'ani yana karanta da ɗan adam ko yana ainihin koyar da mai karanta shi godiya ga Allah a kowane lokaci a bisa ni'imomin shi in Allah ya maka ainihin ni'ima ka gode mishi in ya jarrabe ka ma kai haƙuri ka gode mishi za mu gane wannan dangane da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da duk da ainihin jarrabawa da ya samu ta rayuwa tun yana karami hassada ta yan uwa da kokarin kashe shi da raba shi da duniya da jefa shi cikin rijiya da ainihin fadawa kangin bauta a matsayin shi na ainihin mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja tattaba kunnan mai daraja annabi yusuf shi annabi ne baban shi annabi kakan shi annabi kakan baban shi ma annabi shi kadai ke da wannan daraja kamar da ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim babba dan babba kuma jikan babba sannan kuma baban shi ma kakan shi ma babba annabi ibrahim alaihim assalatu wassalam duk da wannan darajar tashi amma ya shiga cikin kangin bauta a ƙarshe aka zo aka sai da shi ya sha wahala kala-kala ya haɗu da ibtila'i da ƙage da ƙazafi da sharri aka kai shi gidan yari duk da wannan abin da ya biyo ya fasin turu a cikin rayuwar shi yana cikin gidan yarin da ya fara magana da abokan zaman shi sai ya ce da su inni taraktu millata qaumin yace ni kan na bar hanyar waɗansu mutane la yu'minuna billah waɗanda ba sa imani da Allah wahum bil akhirati hum kafirun sannan kuma dangane da ranar tashin kiyama sun kafirce mata sai ce wattaba'tu millata abai na bi millata abai addinin iyayena ibrahim wa ishaq wa yaqub annabi ibrahim da kuma ainihin kakana ishaq da kuma mahaifina yaqub yace addinin su zan bi yace ma kana lana an nushrika billahi min shay mukan bai kasance ba bai dace a gare mu ba mu yi wa Allah shirka komai kankanta wannan shirkan ke ce zalika ya ce faruwan hakan ya ce falalan Allah ne a kanmu da kuma sauran mutane ya ce walakin na aksarar nasi la shukuru na mahallin shahid duk da yana cikin ainihin wannan kangi da wahala da jarrabawa ya ce walakin na aksarar nasi la shukuru a fahimtar annabi ainihin yusuf duk wannan halin da yake ciki ba wani abu bane ba ni'ima ta imani da Allah ya bashi ni'ima ta tauhidi ya ishe shi komai zalika min fadlillahi alaina bai ce ba Allah ya sani a prison Allah ya min kaza an jefa ni a rijiya Allah bai kula ni ba ya Allah me na maka kamar na zagi sama a yace wannan falalan Allah ci aka yana Allah bani tauhidi babu ni'ima sama da ni'ima ta musulunci duk abin da Allah ya baka a duniya a ce kai kake mallakan America da Rasha gaba daya kai kake mallakan G7 duk a ce naka ne wallahi in Allah bai baka imani ba kai hasara in kai kafi kowa talauci a duniya in Allah baka imani na musulunci wallahi kai ka more kai kai sa'an zuwa duniya wannan ka sa a cikin zuciyanka duk abin da ka mallaka wallahi in karsa imani ka taɓe ka banu ka lalace duk abin da kuma ka rasa in ka samu tauhidi ka samu musulunci Allah ya gama ma kyauta ya gama maka baiwa yan uwa masu girma mu sani cewa godiya ga Allah bisa ni'imomin shi ababai ne da masu tarin yawa shi yasa Allah ya ce wala in shakartum la azidannakum idan kun gode min sai na ƙara muku idan kun gode min bisa ni'imomin da nan ku sai na ƙara muku wala in kafartum min azabil shadid shi yasa Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam al-Baihaqi suka fidda hadisi da sanadi zuwa ga Anas ibn Malik Allah ƙara mishi yarda yace wata rana suna majalisin manzon Allah alaihi salatu wassalam sai wani mutum ya zo wani mai roƙo ko ka ce mai bara ya zo yana ainihin neman taimako a wurin annabi alaihi salatu wassalam annabi sai ya dabino kwaya ɗaya ba shi dabino kwaya ɗaya ya ba wani ce mai kamishi sai ya ƙi karba haɓa a ce kamar annabi na kyautan dabino kwaya ɗaya ta shi kan baya su ya yi tsamman za a ɗan ba shi wasu ‘yan dubbai ya ƙi karba kaga bai godiya ba ya kama hanya ya tafiyan shi can sai ga wani ya zo shi ma sai sake irin wannan roƙon yana neman taimako annabi ta ɗau wannan dabinon ƙwaya ɗaya a bashi aka ɗauka aka bashi ya karɓa ke subhanallah dabino daga wurin annabi ya yi farin ciki ya yi godiya ya ce wannan dabino ma ba zan ci ba har abada zan ajiye shi a gona ina neman albarka da wannan dabino ya ce tamratun min inda rasulillah dabino daga wurin annabin allah daga wurin manzon Allah fiyayyen halitta zuwa gare ni ainihin na gama morewa annabi yace tsaya yace ya kira wata yarinya daga cikin ma'aikatan gidan shi yace je ki wajen ummu salama ki ci a bashi dinare 40 ina fata an gane kudi na masu yawa a miliyoyin kudi na a yanzu tunda dinare guda ɗaya kaɗai ya kai 400 ina fata an gane sai kai times 40 an fahimci wani abin da kyau kaga da wancan ya kafurce sai ya hasara da wannan ya gode sai ya samu ƙari wala in shakartum la azidannakum to duk abin da Allah ma komai kankanta ka gode sai ka sha mamaki shi yasa Allah yake cewa inna Allah lazu fadlin 'alan nas tabbas Allah ma abocin falala ne ga mutane yace walakin aktharan nas la yashkurun amma mafi yawan mutane ba sa godewa Allah Allah ya maka ni'ima ta lafiya ka je asibiti ka sha mamaki duk talaucin da kake wallahi idan ka je kaga wani marar lafiya zaka ce kai kan ai kenan Allah ma komai ni'imar lafiya kaɗai ta isa godewa Allah ga ni'ima ta musulunci ga ni'ima ta iskan da kake shaka oxygen nawa kake biyan Allah iskan da muke shaka inda a hannun yan Abuja yake za a yi sai a ce ana gyara babu oxygen ko ba haka ba kowa ma ya mutu to duk abin da ɗan adam ba zai rayu ba sai da shi Allah bai ba gwamnati mallakan wannan abu kaga Allah ma abocin falala da rahama duk abun da in babu shi dan adam zai mutu to Allah bai ba kowa rikon wannan abun ba daga ciki akwai oxygen in babu shi kowa zai mutu Allah sai ya rike shi ba dan adam da ke iko da iskar da ke kadawa rahama ta Allah kenan ruwa da muke sha duk da wahalar ruwa da ake akwai ruwan sama ko ba haka ba akwai rijiya akwai kuma koguna waɗannan ba sa hannun kowa a hannun Allah suke inda a ce ruwan saman da ke sauka a yi noma a hannun mutanen abuja yake da ba wanda zai sha yadda suka hana taki to saboda haka mu gode wa allah a bisa ni'imomin da ya mana mu sani cewar godiya ga allah subhanahu wata'ala bisa ni'imomi tana neman taimako shi yasa kullum mukan ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya allah kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakon shi hatta abin da Allah ya ce ka yi na sallah da azumi da zakka da hajji da sada zumunci da gaskiya da riƙon amana da ƙanƙan da kai da dukkanin ibada wa iyaka nasta'inu muna neman taimako ka taimake mu don mu zartar da wannan abu in Allah bai taimake ka ba za ka iya ba shi yasa zaka fahimci haka in ka duba hadisin Abu Dawud wanda ɗaya daga cikin manyan sahabbai Mu'adh ibn Jabal annabi ya ce ya Mu'adh wallahi inni uhibbuka ya salam annabi ya ce wallahi na rantse da Allah inni tabbas ni la uhibbuka haƙiƙa ina son ka wannan ya gama morewa annabi ya ce inni la uhibbuka ya mu'adu wallahi ina son ka har sau biyu maimaita sai ce karka bari a ƙarshen kowace sallan farilla ka ce Allahumma inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatik ya Allah ka taimake ni ala zikirka bisa ambatonka ambatonka ma ba zan iya ba Allah sai ka taimake ni ya Allah ka taimake ni da dinga ambatonka sai ce wa shukurika Allah ka taimake ni da zanto mai yawan gode maka da zanto mai yawan godiya a lokacin ni'ima karama ce ko babba na zanto mai godiya da haƙuri a lokacin jarrabawa shi yasa Imran ibn Husayn daga cikin sahabbai bashi da lafiya ga tsananin rashin lafiya amma yana alhamdulillah alhamdulillah idan ciwo yayi ciwo shi kuma na ƙara alhamdulillah mala'iku ne suka zo har gida su gaida shi suka yi musafaha da shi hannu da hannu annabi ya ce da tawa godiya ga Allah a lokacin jarrabawa to annabi ya ce ya mu'azu ka dinga faɗin ya Allah ka taimake ni Allahumma inni ala zikirka a bisa yawan zikiri yawan ambata ka gode wa Allah dubban mutane ba su yi ba akwai wanda ya ce min shekara goma sha biyar yana layya da iyayen shi yana siya musu amma bana bai iya ba to kai da ka samu ka yi komai kankanta abin da ka yanka ka ce alhamdulillah in ma baka samu baka ce alhamdulillah gobe tana nan ko ba haka ba to duk abin da Allah ya maka na ni'ima na ibada sallan idi da kaje ka ci alhamdulillah akwai wanda yana nan lafiyar shi kalau wallahi bai je sallan idin ba saboda mai shedan yayi nasara akan shi akwai wanda yau juma'an nan ba zai samu juma'a ba har ta karfe biyu da rabi shi ba zai samu ba to kai da ka samu ka ci alhamdulillah mu zamto masu yawan godiya ga Allah idan ibada muke mu ci alhamdulillah wata ni'ima Allah mana mu ci alhamdulillah wannan shine abin da zai sa Allah ya farin ciki da mu ya kuma taimake mu ya kuma agaje mu ya ƙara mana a cikin falalan shi ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana cikin falalanka ya ubangiji muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da sufofinka mafiya kamala ya Allah ka sanya mu daga cikin bayinka masu yawan godiya ya Allah ka sanya mu daga cikin bayinka masu yawan godiya a lokacin ni'ima ya Allah ka sa mu zanto daga cikin masu haƙuri a lokacin jarrabawa ya ubangiji ka albarkace mu ka albarkaci rayuwarmu Allah ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu ka sanya albarka cikin makarantunmu ka sanya albarka cikin gidajenmu ya Allah ka sanya albarka cikin garurukanmu ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman